وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da sasalati da Annabi alaihi salatu wassalam yawa musulmai barkanmu da sake saduwa a karatun littafin ikhtisar ulumul hadith wallafar al-imam al-hafiz ibn kathir rahimahullah ta'ala wanda wannan shi ne darasin mu na 14 a wannan darasi na goma sha hudu idan ba manta ba za mu tashi annau'u al-thalith muna watan rabi'u la muna watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 daidai da ina ganin biyu ne ko ga watan sha biyu miladiya 2022 idan ba manta ba ina ganin waɗannan abubuwan ne suka yi yawa a yare su tana idan ba manta ba za mu tashi a nau'u thalith nau'i na uku a nau'u thalith nau'i na uku wanda a baya malam ya bayani ka nau'u al'awwal wanda shi ne alhadithu sahih sannan ya zo ya bayani kan nau'i na biyu wanda shi ne alhadithu alhassan to a yau matashiyar sai ma da ce annau'u thalith nau'i na uku alhadithu da'if hadithi wanda yake mai rauni hadithi wanda yake mai rauni to zan so ku lura da wani abu dukkan nau'ukan hadisan da malam zai kawo a gaba daga cikin nau'ukan hadisan da ba su inganta ba dukkan suna shiga a wannan zango ne zango alhadithu al-da'if saboda ta bangaren inganci don hadithin da ba sahihi ba ba hasan ba to ya shiga a zangon da'ifi kuma kada ku manta mun saba bayanin cewa shi al-da'if ya kasu gida nawa ya kasu gida biyu ta bangaren kwarin da'ifi din ya kasu gida biyu muna da abda'if almunjabir wanda raunin shi ba da tsanani idan ya samu wani mai rauni ya taya shi to zai tashi daga hadisi da'ifi ya koma zangon hadisin alhassanu da gairi wannan kaga nau'i ne na abda'if nau'i na wargo kenan sannan akwai abda'if gairul munjabir da'ifi ne wanda raunin shi ya yi tsanani duk taimako ko tallafi ko karfafa wanda ya samu ba za ta unwane shi ba ta cire shi daga ba'ifi zuwa hasan ko hasan lirairi ko abin da ya kama da haka an fahimci wannan kala ibn kasir ya ce yake cewa kala malam ya ce wa kenan ibn salah wanda littafi shine yake ikhtisari da ta'liqi akan shi kala ibn salah yake cewa idan aka ce hadisi da'ifi huwa ma lam yajtami' fihi sifatu as-sahih duk hadisin da siffofin hadisi sahihi ba su taru ba a cikin shi wala sifatul hasani kuma siffofin hadisi kyaukyawa ba su taru a cikin shi ba almazkuratu wanda su waɗannan siffofi su ne muka ambata fi ma taƙaddama a cikin abin da ya gabata a littafan da a nau'ukan da muka karanta mu da suka gabata kai wato duk hadisin da bai cika siffofin hadisi sahihi ba bai cika siffofin hadisi hasan ba to shi ne abdu'ifu nan malam ya yi wata hikima sosai wato shi da'ifi ba ka iya mishi tarifi guda ɗaya saboda yawan nau'ukan shi ababen da ke shiga cikin shi suna da yawa to shi ne sai baka wata dubara ya ce duk hadisin da bai cika sharuɗan sahihi ba kuma bai cika sharuɗan hadisi hasan ba to kawai da'ifi kenan duk wani nau'in da'ifi shi ne wanda ya kasa kai matakin hasan da ainihin sahihi shi ne ake kira hadisi da'ifi an fahimci wannan yawa to kaga anan malamai sun yi wata tattaunawa game da wannan fassara ta shi ibn salah wannan suka cikin malamai suka ce inda cewa yi kawai duk hadisin da bai cika sharuɗan hasan ba kawai da'ifi ne da ya yi sauƙi sama da ka ce wanda bai cika sharuɗan hassana ba bai cika na sahihi ba don duk daman duk hadisin da ya kasa cika sharuɗan hasan ai ba zai iya cika sharuɗan sahihi ba tun da hasan yana ƙasa gani sahihi to ya ma kasa kai ga na ƙasa ballantana na sama an fahimta yawwa kenan lazimi ne in dai ya kasa cika sharuɗan sahihi to ba zai iya cika sharuɗan in ya kasa cika sharuɗan hasan ba zai iya cika sharuɗan as-sahihu ba an fahimci wannan yawwa nan malam yace al-mazkura waɗannan siffofi da muka yi bayani fi ma taqaddama cikin abin da ya gabata kaga kalmar taqaddama wannan ba a cikin karatun ba a babin Hausa ban sai ina ba Hausa ya samu ana taqaddama ba kaga takaddama dai a larabci shi ne abin da ya mai gabata amma a hausa ya ka ce takaddama ana takaddama to akwai rigima ke to akwai fafatawa akwai ɗauke ba daɗi ke sun matakallama sannan sai ibn salahi bayan ya fassara me alhadisu ba'if shi ne sai ibn kathir yake cewa ibn kathir ke magana yace sun matakallama sannan ibn salahi sai ta magana ala ta'dadihi akan ƙididdigar adadin hadisi wanda yake ne ba'ifi nau'ukan shi cewa akwai nau'i kaza akwai nau'i kaza akwai nau'i kaza akwai nau'i kaza wata nau'i ta'dadihi adadin ke yawan shi ɗana wani ya ta ƙididdigo su wata nau'i da kuma nau'ukan shi nau'i iri kaza na ba'ifi da nau'i kaza bi'tibari faqdihi ta bangaren lura da faqdihi shi hadisin da'ifin rishin da yayi na wa'idatin siffa guda daya min sifati siha daga cikin siffofin inganci wato ibnu salah da yake diddigar ya lisaho ya zano na ukkan da'ifi yayi wannan kididdiga ne lura da rashin da du'ifi zai iya yi ma wata sifa guda ɗaya daga cikin siffofin inganci au aksara ko kuma siffa sama da ɗaya za ka yi samu hadithi du'ifin da ya rasa siffa ne guda ɗaya daga cikin siffofin alhassan ko siffofin asahi za ka yi samu wanda kuma ya rasa siffofi sama da ɗaya ya kai biyu uku au jami'iha ko kuma ma wanda hadisi ne da'ifi amma ya rasa dukkan gaba ɗayan sifofin kamar baka samun ittisalus sanad a ciki baka samun adalatul ruwat a ciki baka samun dabtul ruwat a cikin shi za ka samu shuzuzi a ciki kuma za ka samu illa gaba ɗaya ya rasa ko ɗaya bai cika to kun ga munin rauni wani lokaci yana da alaƙa wani lokaci raunin hadisai sukan ɗara juna ba ko wani lokaci ba wani lokaci sukan ɗara juna da yawan adabi idan muka ce ga hadisi wanda yake da illa guda munin shi a wani lokaci ba za ta kai ba ya an ce illa biyu gare shi mai uku ya ɗara mai biyu muni mai hudu ya ɗara mai uku muni wani lokaci ba amma ba kullum tun don lokacin za ka yi samun illoli biyu ne amma ba su da tsanani kwarai amma wancan da'ifin yana da illa guda ɗaya ta wani makayyaci ne rawaito shi kaga tashi ta hanyar wuri an fahimci wannan kamar wani lokaci za ka yi samun hadithi da'ifi yana da illa ce guda ɗaya wani kuma sai ka same shi da illa biyu to in mun kalli adadin illolin ai wanda yake da illa biyu ya yi rauni sama da mai illa ɗaya shi mai illa ɗaya bai kai shi rauni ba ke wanda yake da illa hudu ya yi muni sama da wanda yake da illa biyu sai muka ce wannan mafi yawa ke amma wani lokaci za ka samun mai illa uku ya ɗara mai illa guda misali yana da illoli guda uku in kifa'i su ilhirzi da abin da ya kamar waɗannan ƙananun illolin amma can ga wani shi illa shi guda ɗaya ce amma kazzabun dajjal ya rawaito shi kaga zai himu zai himu ne to ibn salah dai sai ya ta bayani sai ibn kasir ya ce to fa yanqasimu hina idin to a wannan lokacin ila fayin kasimu me yake a wajen ku jinsu ko hina izin tsaga ga nuska mu haƙaƙa wadda babu shakukan da hakikinta fayin kasimu hina izin ma'ana yana ga nuska kajiya da kuskure wannan mu haƙaƙa ɗin wadda take ta hakiki mai kyau ita ma fayin kasimu hina izin in aka kalli wannan raunin da ke iya zo ma hadisi lura da cewa ya rasa illa ɗaya ya rasa siffa ɗaya ko ya rasa siffa biyu ko ya rasa siffa uku to kenan fayan kashin kenan hadisin zai kasu hina izin a wannan lokacin ilal maudu'i zuwa ga hadisi maudu'i a ce cikin shi akwai maudu'i me ya al-maudu hadisin ƙarya kenan wal maqlub da wanda aka juye washazu da wanda yake ya fandare yana da shudubi botsarewa kenan wal mu'allal da kuma hadisin da yake mu'allal malaman hadisi suna cewa mu'allal amma su malaman luka suka ce a tsarin luka al-mu'allu ya kamata a ce ba al-mu'allalu ba al-mu'allu haka ya kamata ya zama a lugance kenan haka wal mudtarib da kuma hadisin da yake mudtarib ne hadisin da ya rikice kenan wal mursal da kuma hadisin da aka saki hadisi mursal wal munqati' da hadisin da yake da tsinkewa wal mu'dal da wanda marwaita biyu suka fadi a ciki kuma jere ga juna wa gairi zalika da abinda ba wannan ba waɗannan duk malam zai zo ya bayani akan su ɗaya ɗaya al-maqlubu الموضوع الشاذ المعلل المضطرب المرسل المنقطع المعضل وغير ذلك abin da ba wannan anan me ibn kathir yake so ya nuna maka cewa waɗannan suna daga cikin aqsamu ad-da'if to a daidai nan tambihin da ya kamata mu shi ne kamar yadda na ga yi a baya hadisi da'ifi duk yadda ya kai ya komo waɗancan sharuɗa guda biyar wanda ake so a samu na sahihu su ne za a rasa a cikin shi ko dai a rasa guda ko sama da guda hadisi da'ifi sharuɗan nan na hasan sharuɗan nan na sahih su ne za a rasa ɗaya daga cikin su da haka dukkan ilimin mustalahul hadis mafi yawan shi mustalahul hadis mafi yawan shi yana kai da kowa ne kan waɗannan sharuɗan guda biyar in ban da abin da ke waɗansu babuka kamar na da dubban riwaya adabu tahammul siyabu tahammul da sauransu kenan ba za mu tsallaka wannan gabar ba bari mu fito da abin da yake dunkula a ciki wanda wannan zai tabbatar muku in mun zo karatu gaba za ku san da cewa sharuɗan nan guda biyar su dai ne ake ta bayani a kansu da ababen da ake iya rasa su a babin hadisi wanda yake wanda yake hadisi da'if yanzu misali idan kuka ɗauka muka ce shurut na asfahi shurutu sahih shurutu sahih guda nawa ne guda biyar muna da me ittisalu as-sanad muna da adalatu adalatun ruwat muna da babtu arruwat muna da adamu shuzuz muna da adamu al'illa alƙadiha waɗannan su ne sharuɗa guda biyar wanda inda ba hadithi ya cika su ba a duniya to ba zai iya inganta ba sai dai karku manta anan alhassanu yana da mai khiffatu khiffatu addabt addabt a nan ne kawai akwai tsakanin bambanci tsakanin alhassan wannan ko shurutuna as-sahih to in kaga hadisi ya zama da'ifi ko dai anan aka samu matsala ko an same ta anan ko kuma anan ko anan ko anan amma ba ta iya yiwa ce hadisi bai samu illa ko dai cikin waɗannan biyar ba a ce kuma ya zama da'ifi kuma bai iya zama sahihi a duniya ko hasan sai ya cika waɗannan sharuɗa an fahimci wannan yanzu a nan matsalolin da za a iya samu a cikin adamu a cikin ittisalu sanad ittisal ittisalu nan ba dalun bace ittisalu sanad kaga ana iya samun me almuallaq ana iya samun almursal ana iya samun almunqati ana iya samu al-mu'dal al-mu'dal ana iya samu mai kuma ha al-mudallas ana iya samu mai kuma al-mursadul khafi gudano annan ɗaya biyu uku hudu biyar shida al-mu'allaq al-mursal al-munqati al-mu'dal al-mudallas al-mursal anan kawai zaka isa mun nau'in hadisi guda nawa da'ifi guda guda shida an fahimci wannan to haka in mun zo nan zaka samu in mun zo nan zaka samu na ukka in mun zo nan haka in mun zo nan haka idan suka ce mu'allaq isnadin bai saru ba saboda me marwaici malamin shi na harko da zai rawaito hadisin da gare shi zai cirewa bari mu bada misali imam al-bukhari yace haddathana abdullah ibn yusuf ko rage abun ibn yusuf at-tinisi shi kuma yace an malik an nafi' مولى بن عمر عن ابن عمر البخاري nan malamin bukhari ku dubi wannan isnadi din ta kwana mutum ne ke cikin daya biyu uku hudu malamin bukhari shine wa abdullahi ibn yusuf at-tinnisi shi kuma malamin shine imam malik malamin shi kuma shine nafi' shi kuma malamin shi Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar kuma daga annabi yake riwaya idan Bukhari ya cire wannan Abdullahi ibn Yusuf sai ya ce an Malik ya zama to me mu'allaq ko kuma ya cire da Abdullahi ibn Yusuf da Maliku har yanzu me mu'allaq ko ya cire Abdullahi da Maliku da Nafi' hawar yau mai mu'allaq ko ko ya cire duka gaba ɗai ya ce anibin umara mu'allaq ko ya cire duka gaba ɗai ya ce ƙalan na biyu duka mu'allaq da mi ake lura da mu'allaq da na ake fara sanin mu'allaq cire malamin shi na harko daga malamin shi na harko shi kaɗai ya cire ko ya gaba da cirewa har ƙarshe sunan shi mai mu'allaq to kaga wannan nau'i na harko kenan idan ka zo na biyu mursal shi kuma mursal bukhari ya ce an nafi anin nabi sallallahu alaihi wasallam nafi umiye tabi'i ne shi mursali tabi'i wannan wanda shi a malaman shi gaba ɗaya babu annabi bai taɓa ruwa da annabi alaihi salatu wasalam ba malaman shi kawai su ne mai sahabbai to sai ya zo ya yi riwaya kai tsaye ya tsallake malaman shi gaba ɗaya sai ce annabi ya ce wannan mursal ne idan tabi'i ya ce annabi ya ce tayyib daga waye shi kai annabi baka taba haduwa da shi ba baka karatu gare shi ba kenan yaya zamu karbi maganar ka dole sai mun san tsakaninka da annabi wannan tazaran waye akwai tana iya yiwuwa dan uwan shi tabi'i ne ya ji gare shi tunda zaka iya samun tabi'i yayi riwaya daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i tsakaninsu da annabi ka samu mutum shidda tabi'i zalla ba ma gigana ka samu bakwai ba akalla shidda kenan kaga cikin mutanen nan shidda mutanen ƙwarai ne ko mutanen manza ba musulmi da haka ba za mu iya karɓa ba to wannan sai malamai su ce mishi mursal an fahimci wannan wannan duk cikin mai ittisalus sanad munqati na uku kenan ko me munqati kamar bukhari yazo tsakiyar isnadin misali ya cire maliku kawai yace حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي يتي عن نافع عن ابن عمر nan an cire ba farko aka cire ba ba tabi'i aka cire ba tsakiyar isnadin mutum guda ya haɗi sai mu ce me munqati ko kuma ba mutum guda bane sun kai mutum biyu ko sun kai mutum uku misali isnadin da yake da mutum bakwai misali a cire da mutum na biyu da mutum na biyar kaga biyu ne amma ba shi suke ba ko a cire na hudu da na shidda an fahimta to duk wanda ya shiga a babin mai almunqati haka almu'dal ha mu'dal misali abu dawud ya ce musaddad an hammad anwa sabit an anas ko nawa gare mu nan mutum hudu ko musaddadun ibnu musarhad hamad sabit anas sai a cire waɗannan biyu jere ga juna to ya zamanto mu'dal kenan in aka cire mutum biyu jere ga juna wannan shi ake kira mu'dal amma in biyu ne ba jere ba kamar misali da na biyu da na hudu wanda yana shiga a babin ne munqati kun ga yanzu nan ya zama to me mu'dal mudallas mursal al-khafi shi ma wani sabon babi ne mai kai mutum ne a babin tadlisi misali Abdul Aziz Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Jurayj misali Ibn Jurayj misali wa kenan qatada dawa kuma cikin mudallisun al'amash misali sufiyar bin uyayna ya ibn sa'id da makamantansu al-mudallisun suna da yawa kaga waɗannan misali dukkansu mutanen ƙwarai ne amintattu ne ana karɓar riwayarsu to amma suna da malamai wanda sun yi karatu a wajensu sai su rawaito abinda daga malamansu ne amma ba su shi shi daga malaman ba kuma tunda za ta iya wa malamin ka ya zauna ya karantar ya bada hadisi a rannan baka zo ba to sai ya zamanto misali ka ji shi ga abokinka to maimakon ka zaka ce abokina wani ya gaya mini daga malam to kawai sai ka ce malam ya ce ka sa su duhu kenan ko ko daga malam to in mutum yana da tadlisi in ya ce kala ko anna ko an sai malamai su dakata su ce wannan riwayar akwai matsala ba za mu karɓa ba sai ka hito ɓaro-ɓaro ka ce haddasana ko akhbarana ko sami'tu ko makamantansu daga cikin lafuzan da suke nuna ƙarar kaji an fahimta to wannan babin tadlisi kenan al-mursadul khafi shi kuma ya sha bamban da tadlisi shi al-mursadul khafi kun yi zamani ɗaya da malami amma baka taba jin karatun shi ba kun baka taba haduwa ba al-mursadul khafi shine kun yi zamani ɗaya da mutum baku taba haduwa ba ka rawaito abu da gare shi kun fahimta to wannan shi ake cewa al-irsadul khafi wa kadha al-mursadul khafi min mu'asirin lam yalqa kamar yanzu misali mun yi zamani ɗaya da ibn baz mun yi zamani ɗaya da albani mun yi zamani ɗaya da ibn usaimi ba an da taba haduwa da shi kawai san ce qala ibn baz ibn baz ya ce qala ibn usaimi ibn usaimi ne qala albani duk sun ce kaga mun yi zamani ɗaya amma ban taba haduwa da su ba to riwaya ta da gare sai a ce al-irsalul khafi ba ma kin shekaru suka sha radda wani ya zo ya ga misali abu ja'afar ya rayu a wannan karni ibn bas ya rayu a wannan karni kuma mai yiwuwa ya ga cewa misali a kaddarci na taba rayuwa a saudiya misali da ke cewa misali na rayu a saudiya sai ce to wannan zamanin su daya kawai kenan za a karba akwai yiwuwa yayi karatu yau su alhali ba haka bane ban taba haduwa ko guda cikin su ba an fahimci wannan to me bambancin mursalul khafi da almudallas guri guda ne shi a tadlis wanda kai riwaya da gare shi asulin shi malamin ka ne amma baka shi karatun bane da gare shi wannan hadisin wannan ko zamani ɗaya kai kuka amma baku taba baku taba haduwa ba to wannan ababin me ababin ittisalus sanad kenan kadai to kaga yanzu waɗannan nau'ukan da al-mursalu da al-munqati da al-mu'dal da al-mudallas da al-mursalul khafi wannan duk za su zo a karatun mu na gaba saboda ko sun zo ka san me ga inda ake karatu ana magana cikin ittisalu as-sanad ne kuma karatun da muka yi a baya na musallawul hadith na ibn usaymin mun yi magana akai an fahimta to haka misali idan muka zo a wannan babi na biyu adalatul ruwatu dami dami za mu yi samu nan al'amuran suke da alaƙa da adalcin marwaici don damar shi marwaici ɗaya daga kyawa da biyu ke sa a soke shi ko a soke shi a nan ko ko a nan wato ko a soke shi a babin adalci wanda babin adalci na alaƙa da babin addini ko ko babin riwaya shi kuma babin babtukai shi kuma yana alaƙa da mai babin harda marwaici ba a karɓar riwaya sai ya cika waɗannan biyu sai ya zamanto adili ne ko sai ya zamanto mai dabit ne kaga anan za a samun mai alkazzabu alkazib wanda hadisin shi mai maudu'i ne za a samu mai almuttahamu almuttaham bil kazib me ya almuttaham bil kazib ko muhara da alkazib idan ka ce alkazibu nan malaman hadisi su suka ce alkazib abinda suke nuyi ƙariya ga annabi alayhi salatu wasalam in ka zo karanta isnadai ko ka zo kana karanta rijal ka ji an ce maka wani kaza to kawai yana yi yana ma annabi ƙariya kenan an fahimci wannan kenan hadisin sai zama to maudu'i hadisin ƙariya haka misali almuttaham bil kadhib almuttaham bil kadhib mun sa bayani muka ce almuttaham bil kadhib iri biyu ne ko dai wanda yakzibu fi hadisihi ma'an nas in yana hira da mutane sai ta shara da ƙare shi amma ba taɓa kama shi ya yi annabi ƙarya ba alai salatu wasala to nan sai su ce muttaham bil ko misali yana rawaito abubuwan da suna saba ma usul na addini an fahimta shi kadai kuma yake rawaito su duk da ba su samu tabbas karraba wannan annabi yake ba sai su ce wannan muttaham bil sannan akwai ne alfisku yana shiga a ciki duk da cewa waka ga alkaliba ya sunanta alfiska ne amma malaman hadisi rarrabe suke kama alfisku kamar su ce kana karatu tarjamar rawi sai a ce kana ya sharab ce yana kwankwada yana sha to kaga wannan sai zaman to me fasik ko a ce misali sarik ne barawo ne sai ya zo ya ce kala rasulullah sai a ce a jabunka anta fasikun ba a karba an fahimci wannan yana shiga a wannan babi mai albida'a albida'atu bida'a idan mutum yana da bida'a to malaman hadisi a ran nan nan a darasin da sai ina ganin na litsawa muku wajen maganu nawa guda shidda na malaman hadisi akwai malaman hadisin da inda dan bida'a ne mutlakan ba su karɓar riwayar shi su a wajen su riwayar mutum guda ke tsira shi ne ka zan mai ahalus sunna an fahimta akwai waɗanda kuma mutulakan suka ce in dai ɗan bid'ar yana da asuli adili ne wato a babin addini shi in ka cire bid'ar ba da kuma shi da wani shan giya ko ƙarya ko fasikanci ko menene haka wajen babt yana da cikakkiyar harda ko ana karɓar harda shi kawai za su karɓa magana ta biyu kenan magana ta uku wanda suka ce akwai bambanci tsakanin adda'iya wa gairu da'iya wannan dan bid'a ne amma yana kira zuwa ga bid'a shi wannan kuma dan bid'a ne yana dai makalkale da abun shi amma bai ce ma kowa ku shigo to sai su ce wanda yana kira zuwa ga bid'a to ba karɓar riwaya shi yanzu misali da ana cikin zamanin karɓar riwaya yanzu sai ka zo ka ce na qahiru bauchi wannan da'iya ne ko gairu da'iya da'iya sai ce wannan dan bid'a ne da'iya yana kira zuwa ga bid'a shi amma misali wannan dariƙa wa halalle wanda yana a masallaci sai dai wuridin su da bid'a da sauransu da bid'a shi ba mukaffira ce ba taban ku sani malamai da suke magana kan bid'a nan wanda bid'a shi ba ta kahirtar da shi in wanda yake bid'a shi tana kahirtar da shi ne to kaga wannan shi ne kafir ne dama an fahimta wadansu kuma su ce abinda za a lura da shi idan dan bid'a a aƙidar shi ta bid'a ba ta halatta mishi ƙarya bid'a shi ba ta halatta mai ƙarya kamar me al-khawarij su khawarijawa saboda zahin addinin su to in kai ƙarya ma ridda kake to kaga wannan bai yadda yayin annabi ƙarya kamar yanzu misali irin Imran ibn Hittan haka samu hadisan shahar a Bukhari ba kawarije ne asulin shi muka ce da ahalus sunna ne sai ga wata bid'a ya ce to ai wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadi yace zai aure ta sai shigo da ta sunna to yayin ya gyara ta sai ta gyare shi sai kuma ba kawarije to da haka sai wadansu malamai su ce in dai dan bid'a ne riwayar shi in dai riwayar shi a aqidar shi ƙarya ba a yi haramun ne sai su ce ana karɓar riwayar shi kamar ba kawarije wanda aqidar shi kuma ƙarya halacce kamar wa ar-rawafid rafidawa taban daga cikin bid'a da suke halatta ƙarya da yawa su ba hituwa suke ce ƙarya ta halatta ba amma ka kalli aikin su zaka samu ƙarya tana da yawa kamar yanzu sai su yi ƙarya su ce tuqiyya ce suka ce wai Ja'far as-Sadiq ya ce at-tuqiyyatu dini wa dinu abai wai tuqiyya addinin shi ce kuma addinin babannin shi ne ahlul baiti to kaga ar-rafidi ɗaya daga cikin su bayan ya tube yake cewa kunna idhashtahaina amran wa da'na lahu hadithan yace wani abu ya birge su sai tsara mai hadisi to kaga wannan sai zaman to me malaman da suke cewa a dubi wannan bangaren su ba a karɓar riwayar ar-rafidi malam yahya ka ce shi'a ka lura a wajen malaman hadisi ko wannan kalmar tana da faɗi ba duk ɗan shi'a bane ba rafidi a shi yasa in ka zo kana karanta a cikin rijal ka ji an ce fihi tashayyur yana da shi'anci to abinda suke magana a kai daban da shi'ancin da ka sani a yau wanda lafazin kalmar shi'a duk da cewa a babin mu baro malaman hadisi mu dawo malaman aƙida a wajen malaman aƙida wani lokaci za ga malaman da suke cewa ya ce kalmar ashiya ta kunshi dukkan nau'ukan 'yan shi'a kun san 'yan shi'a ɗari'u ne iri kamar in ka ce sufaye ne ai a ciki akwai tijjaniya akwai ƙadiriya akwai naqshbandiya akwai shaziliya akwai rifa'iya akwai salusiya duk wannan mai mutasawwifa to haka kalmar shi'a za ka samu zaidiya za ka samu mai albatiniya za ka samu arrawafid ko al'itinashiriya ko al'imamiya ko sauransu to amma game da ibn hajar a cikin tahzibin tahzib da sauran malamai suke cewa in aka ce a mutakaddimai malamai magabata in suka ce wane fihi tashayyur yana da shi'anci to shi'anci a da abinda ake nuhi da shi lokacin da aka yi jayayya ta mu'awiya da aliyu wanda yake ɓangaren aliyu sai a ce ya tashayya da mai kalmar shi'a shi ne aljama'a wa inda min shi'atihi la ibrahim an fahimta ثم لننزعن من كل شيعة أيهما أشد على الرحمن عتية الشيعة شيني الجماعة توانا كي بانغرا علي سيأتي الشيعة عليين كوكو مثالي وانا يكي غنين شوى علي بن أبي طالب شيني أفضل الناس وانا سوني مصدن زاهين ألوكتي يتي علي بن أبي طالب يأي حتى أبو بكر يأي حتى عمر ثم إذا كتي غمد عمر سيأتي متومن كيركي قادر خليفانشي شيأتي إيه abubakar wance mutumin kirki ne kuma na yadda da khalifa amma aliyu ya yi shi sai a ce mai fihi tashayyu amma wanda ya fara zagi yana zagin sahabbai ko yana sukar khalifanci su sai a ce mai rafidi ha rafidiyun sai su ce mai rafidi an fahimci wannan wani lokaci su ƙara su ce rafidiyun khabith abinda tunda malaman aƙida na shi mara ce muku mun baro malaman hadisi malaman aƙida su sukan ce lokacin da wannan lafazin ya bayyana na arrafudu shine lokacin zainul abidin zain al'abidina lokacin da suka ce suna goyon bayan shi akan kaza da kaza har ka shi da ya tayar ko kuma tahiyar da yake a kanta afuwan tahiyar da yake a kanta to sai suka lura kamar yana girmama abubakar yana girmamar da usman yana girmamar da umar suka ce kaga tahiyar nan ba za ta yi da kai ba sai in ka barranta daga abubakar da umar ba za ta yi ba ya ce musu lahiyar ku zan barranta ne daga wazirai guda biyu na kakana an fahimta tun da yana da cikin mai ahalul bai kenan ya barranta daga abubakar da umar ya barranta daga waziran kakan shi wanda shi ne annabi alaihi salatu wassalam an fahimci wannan dan cikin zuri'ar wa yake cikin zuri'ar fatima cikin zuri'ar ali ibn abi talib to sai suka ce rafadnaka to mu mun yi watsi da kai mun kika shikenan an gama an watsi hanyar ta baci to wadan suka ce wannan shine dalilin sunan samun arrafudu kuma har a yau 'yan shi'a suna bugun kirji da wannan suna almajlisi habbabi yayi cikin biharul anwar yace babin da yake nuna falalar akiraka da me barafidi wannan shirman da ke nan kwanne isma'il isma'il malamin shi'an nan da ko dan kuci ba mun shi'ar da yake nan wanda yake wakiltar shi'a yana daga cikin dalilin da saba yin shi yake cewa kar kowa ya kyamaci wannan suna sura wafidi ne haka ne an fahimta to inda kana mu dawo a hadisi inda kana karatun malaman hadisi suka ce ma me arrafidi to suna nuhin me dan shi'a wanda ka sani da wannan istilahi na yau wanda da rawafid isna ashariya ko shi'a ko imamiyya ko ja'fariya ha ko isna ashariya galibin su yau sure ake samu a nan kasashen Niger Nigeria Ghana Mali Iran ita ce tusha wannan yan isna ashariya ne masu ganin limami goma sha biyu an fahimci wannan su da ke gina isna ashariya amma akwai zaidiyya wanda zaidiyya ha su ne mabiyan wannan zainul abidin ha sunan shi asurin shi zaid wannan lakabi ne an fahimta to su sun yi kusa a cikin yan shi'a sun yi kusa ga ahalus sunna sama da sauran yan shi'a ba muna ta ba yan bid'a bane ba amma ai da baki irin ƙarame ƙara baƙi-baƙi to su baƙi-baƙi ne waɗannan kun baƙi ƙirin ne an fahimci wannan to akwai 'yan batuniya su kuma za ka same su irinsu a suriya wanda su ne suka yi addaular fatuniya da aka sani suna da mummunanta su ne suka ƙirƙiro maulidi ha su za a gama a cikin nasu addinin allahun musta'an za ga nusairiya misali wanda ake waɗansu na kiransu alawiyya kariban wa zuran nusairiya wanda za ka same su a suriya waɗansu su ko sallah ba su saboda suna ganin kalmar sallar ma wani abu take rihi na daban sakka wani abu take rihi da daban su ne suke da ilimin batin da ilimin zahir da gare su sufaye suka samu wannan shirman to wannan dai wani babi ne na daban ya haya kai ka sha mu ka samu ciki an fahimta kenan a babin mu dawo a karatunmu na mustalah duk da yake wannan bayanan ina sa ran za su yi unhani sosai tunda ɗalibi ahalus suna yana da bukatar su gaba ɗaya in Allah ya sa aka samu dama karatu ya karatu za mu fara karatun alfirak a waɗannan firak ɗin ka san su da saboda me ba sunna kawai ake so ka sani ba dole sai ka san me araftu sharra lali shar a sai ka san sharri ka san alheri Hudhaifa ya kasance yana cewa ina tambayar mutane sun kasance suna tambayar annabi alheri yi kuma sai in tambaye shi game da sharri dan kada in wada a cikin shi bayan lokaci na tsaya wannan sauran dai adalatun ruwa ina ganin wannan da muka doka ciki ya dan isa in ka dawo babin dabt a anan zaka samu me su sayyi'ul hifzi wanda har da shi ba ta da kyau da sauransu in ka dawo babin shuzuzi za ka samu mai mukhalafa za a shigo a wannan babin babin illa za ka samu shuma ababe da yawa ana kulli hal dai abinda zai zo muna a gaba a babin karatun musulun hadith na nau'uka hadithi da'ifi ko dai hadisin ya samu matsala ne saboda a nan an samu matsala a cikin ittisalus sanad ko adalatul ruwa ko adabtul ruwa ko adamu shuzuz ko kuma adamul illa kaga nan azabtun ruwa za ka samu mai sayi ulhifzi wanda har da shi ba ta da kyau a nan za ka samu mai almuhtalir almuhtalir almuhtalir wanda ya samu ikhtilatu yake cewa za ka samu wani kahin ya tsuha ko dai saboda tsuha ko wani tashin hankali ya same shi ya sa ya samu rikicewa na ake bayanin riwayar shi almuhtalir misali man ihtaraqat kutubuhu wanda zaka samu littawai shi sun sun kone da sauransu duk a wannan babin zaka same shi a babin shuzuzi na ake samu a wajen wadansu malamai ana iya samun almunkar ana iya samun me ashazu ana ake tattauna babin almahfuzu da makamantansu wajen al'illa kuma ha nan ilmul ilal yake zuwa nan ilmul ilal yake zuwa tunda wannan a babin mustalah kenan in ka dawo babin ilimin hadisin gaba daya tun daga abin da ya shahi ilmul mustalah al-mustalah bayan ilimin mustalah muna da me at-takhrij bayan ilmu at-takhrij muna da me ha ilmu ko mu ce dirasatul asanid mu huta dirasatu al-asanid sai me kana ai ƙara manahij manahiju al-muhaddisin manhajin malaman hadisi na ya ce dirasatul asanid su ilmul ilal su ilmul rijal duk sun shiga ciki ilmul rijal da ilmu al'ilal kaga duk sun shiga a cikin wannan dirasatu al'asanid waɗansu kuma haɗe suke su ce at-takhrij cikin at-takhrij ɗin duk sai su game gaba ɗaya waɗansu su ce at-takhriju wa dirasatu al'asanid wannan dai abu ne mai waɗi wannan zai nuna maka cewa ilimin hadisi yana da waɗi kusan gaskiya da wuya ka samu ilimi mai faɗi a duniya a cikin wukan musulunci kamar ilimin kamar ilimin hadisi shi yasa littafin shi ma an kace zaka tara su in baka yanni sai ka talauci indai ba Allah ya taimake ka ba ka zaman to babban mai kuɗi to mu takaita da nan a darasi mai zuwa sai mu tashi annawur rabi' al-musnad wallahu ta'ala a'la wa a'lam